ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا إنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadan kaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau muna 25 ga watan Rabiul Awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da 21 ga watan goma miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako-mako da muke tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin tafsirin surati ali imran wannan shine darasinmu na na goma sha uku cikin tafsirin wannan sura inda ba mu gushe ba a cikin aya ta sha hudu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من الناس النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
Allah madaukakin sarki yace zuyina lin-nasi hubbush shahawati an ƙawata wa mutane san sha'awace sha'awace minan nisa'i na daga mata wal banina da 'ya'ya maza wal qanatiril muqantarati da dukiya mai yawa a bar tattarawa من الذهب والفضة نزيناريا دا أزرفا نزيناريا دا أزرفا من الذهب والفضة والخيل المسومة كيوتتن دواكي والأنعام ددبوب جدا والحرث دأنفانون ذلك متاع الحياة الدنيا والنجين دائين الدنيا والله عنده حسن المآب ألا أوجنسك كاور مكوماتك kamar yadda muka fara tafsirin wannan aya cikin wato mako biyu da suka wuce da muka yi magana akan waɗannan abubuwa guda bakwai da Allah subhanahu wata'ala ya ambata cewa ya ƙawata wa mutane sha'awarsu ya sa wa mutane san sha'awar waɗannan abubuwa ya zanto wato san waɗannan abubuwa tattare suke da halittar ɗan adam duk wani ɗan adam yana son waɗannan abubuwa da aka ambata minan nisa'i wal banina akwai mata akwai yaya akwai kuma alqanatiril muqantara dukiya mai tarin yawa wanda ta hada da zinariya da kuma azurfa to waɗannan duka mun yi bayanin su mun tsaya akan fadar sa wal khailil musawwamati da kiwatattun dawakai al musawwama sune dawakai waɗanda suke kiwo wannan fassara an same ta daga abdullahi dan abbas da wasu daga cikin almajiransa kamar sa'id ibn jubair hakanan daga abdullahi ibn abdurrahman ibn abza da suddi da alhassan albasri da mujahid ibn jabr da ikrima da sauran da yawa daga cikin masu tafsiri sun fassara al-musawwama da cewa ar-ra'iya wato kiwatattun dawakai waɗanda ake sakin su su yi kiwo wasu daga cikin malamai kuma sun fassara al-musawwama da al-ma'lama al-mu'lamati bishiyat wato waɗanda aka yi musu alama waɗanda suke da alamomi masu kyau wato suke da wani nau'i na wato kalar gashi bayan gashin jikinsu suke da wata kala wacce ta sa jikinsu ya sa kyau yayi wato yayi banƙaye wannan shine tafsirin da ibnu jarir al-tabari ya rinjayar cewa ana nufin ki wato raquma abinan dawakai waɗanda suke da alama a jikinsu ko alama ta wato bakin doki da alamar farin farar kala ko kuma farin doki da alamar bakar kala ko jan doki da wata alama a jikin gashinsa wanda take kara masa take kara masa kyau amma da yawa daga cikin malaman tafsiri daga cikin sahabbai da tabi'ai sun fassara al-musawwama da cewa ana nufin ar-ra'iya wato dawakai waɗanda suke kiwatattu ko masu kiwo da kansu babu shakka doki yana daga cikin dabbobi da ake sha'awa ake son su tun da jimawa har kuma zuwa yanzu duk da irin ci gaban ɗan adam ya samu ta fuskar abubuwan hawa ta fuskar abubuwan sufuri da ɗan adam ya samu ci gaba a nan wanda suka shafi abubuwan sifiri a kan tudu ko a cikin ruwa ko a sararin samaniya za mu ga cewa al'ummomin da suka ci gaba a yanzu suna da abubuwan sifiri kala-kala tun daga jiragen ƙasa waɗanda jirgin ƙasa wanda yake tafiya a kan kwangiri wanda yake gudu ɗauke da kaya da mutane sannan kuma ga jiragen ruwa waɗanda su ma suna da manya-manyan injina suna tafiya ɗauke da lodi-lodi na kaya da mutane sannan ga jiragen sama su ma wanda su ma suna ɗauke da mutane da kaya kuma manya-manya da ƙanana baya gare su kuma har ila yau ga motoci manya da ƙanana nau'ukan ababen hawa iri-iri waɗannan adam ya ci gaba ya wajen samun su wanda Allah subhanahu wataala daman ya ishara zuwa ga cewa dan adam zai kai ga irin wannan wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun gina cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya ishara cewa Allah zai iya samarwa da dan adam wasu ababen hawa baya ga waɗanda suka sani a baya to duk da wannan ci gaba da dan adam ya samu ta fuskar ababen hawa iri iri nau'i nau'i manya manya waɗanda suke tafiya a sararin wato a ƙasa ko a cikin ruwa ko a sararin samaniya duk da wannan har yanzu wato ɗan adam bai gushe bai yana sha'awar doki har yanzu doki yana da wannan mutane suna sha'awar doki su hau ko kuma su ja musu abinan keken dawakai wato keken doki da ake sa masa doki ya ja shi ko kuma su yi ado da shi ko kuma a yi tsere da shi da sauran abubuwa da ɗan adam yake amfani da doki wajen yinsa a yanzu to har yanzu wannan buƙatar ko wannan sha'awar ta doki ba ta fita daga zuciyar ɗan adam ba allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da dawakai a cikin suratul adiyat allah subhanahu wata'ala ce wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a Allah ce ina rantsuwa da dawakai masu sukuwa suna kukan ciki falmuriyati qadha sannan masu kyasta wuta da kofatai falmughirati subha sannan masu kai hari a lokacin asubahi fa atharna bihi naqa sannan su tayar da kura da wannan sukuwar tasu wa fawasatna bihi jam'a sannan su kutsa tsakiyar taro da mahayansu ubangiji ya rantsuwa da dawakai don ya tabbatar da wata ɗabi'a ta ɗan adam wannan rantsuwa da dawakai jan hankali ne zuwa ga mahimmancin doki a rayuwar ɗan adam da irin yadda ɗan adam yake amfana da doki a cikin al'amuransa musamman a lokacin da ayoyin suke sauka larabawa sun ɗauki doki a matsayin wani abu da yake taimaka musu wajen bawa kansu kariya da kai hare-hare ko kuma kare mahara da za su kawo musu hari shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya umarci al'umma da ta yi tanadin abin da za ta kare kanta domin ta bawa mukiyanta tsoro ubangiji subhanahu wataala sai ya ce wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa iddu lahum mastata'tum min quwwa ku tanada musu a wato abinda kuke da iko a kansa na ƙarfi ku tanada musu ƙarfi bakin ikon wa idulahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl da daurarrun dawakai turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wanda za ku razana makiyan Allah makiyanku da wannan tanadin da za ku yi to kaga anan ubangiji subhanahu wataala cikin abin da ya umarni a yi tanadi domin kare kai da kuma razana makiya Allah ya ambaci ribatul khayl wato daurarun dawakai waɗanda a wancan lokaci kamar ka aje manya-manyan makamai ne irin su tankoki irin su igwa-igwa da jiragen kai hare-hare da sauransu haka suke da wannan matsayi a wancan lokaci ubangiji ya ambace su cikin abinda dan adam zai tanada domin kare kansa ya zo cikin sahihaini hadithin urwatu ibn al-ja'd radiyallahu anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alkhailu ma'qudun fi nawasiha alkhair ila yawm alqiyama alkhailu ma'qudun fi nawasiha alkhair wato dawakai wato a goshinsu akwai alkhairi tare da su har zuwa ranar gobe kiyama wato goshinsu yana tare da alkhairi har zuwa ranar gobe kiyama wannan ana nufin su karan kansu dawakan wato dawakai suna tattare da alkhairi har zuwa alkiyama ta tashi hakanan yazo daga hadisin Abdullahi ibn Amr radiyallahu anhu wanda shi ma Bukhari da Muslim suka ruwaito Abdullahi ibn Umar annabi yake cewa albarakatu fi nawasil khair albarakatu fi nawasil khair wato albarka tana tattare da goshin wato dawakai wanda yake nuna cewa dawakai suna tattare da albarka wannan hadisi har ila yau arwato shi daga hadisin Anas wanda shi ma yana nan cikin sahih bukhari don haka wannan ta sa ubangiji subhanahu wataala ya ambaci dawakai cikin abubuwan da dan adam yake sha'awar ya mallaka kuma har zuwa yanzu a cikin al'ummomi da dama zaka ga cewa doki yana da wannan daraja yana da wannan martaba sannan Allah ya ce wal an'am da dabbobin ni'ima ko kuma dabbobin gida dabbobin ni'ima ko kuma dabbobin gida su ne raƙuma da shanu da tumakai da awakai su ne al'ibil walbaƙar walghanam wato abinan raƙuma da shanu da kuma ƙananan dabbobi wanda suka haɗa da tumakai da awakai waɗannan su ma suna daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya ƙawata wa mutane sha'awarsu daga cikin waɗannan dabbobi suke mutane suke hawa cikinsu ake samun abin da za su ci wato naman da za su ci da kuma abin da za su sha na nonansu da kuma samun abin da za su yi tufafin sawa da tufafin da za su abin da za su rufa a jikinsu da wanda za su yi shimfiɗa da shi da wanda za su yi tantuna da shi duk daga waɗannan dabbobi suke samun shi da abin da za su ɗauka su yi guziri da shi suna samun sa daga waɗannan dabbobi na gida maslahohi da dama waɗanda ubangiji subhanahu wataala ya ishara da zuwa gare su cikin ayoyi daban-daban na alqur'ani kamar a cikin suratul nahl Allah yana cewa wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shaqqi al-anfus inna rabbakum la ra'ufur rahim ubangiji ya ce wal an'am khalaqaha lakum ubangiji ya halitta muku dabbobin gida lakum fiha dif'un kuna da abinda kuke dumama jiki abubuwan dumama dumama jiki tattare da su to kuna yin tufafi daga gashin su wanda kuke sawa lokacin sanyi dan ku dumama jikinku sannan wa manafi'u kuna da ababan amfani na moriya daban-daban tattare da waɗannan dabbobi wa minha ta'kulun daga waɗannan dabbobi kuke samun abin da kuke ci na nama wala kun fiha jamalun kuna da abun ado da tare da waɗannan dabbobi hina turihuna lokacin da kuke dawo da su daga kiwo da yamma wa hina tasrahun da lokacin da kuke fita da su kiwo da safe a wani lokaci idan makiyaya suka koro dabbobinsu za ku ga abin sha'awa yayin da dabbobin suke tahowa ko lokacin da suke fita kiwo wani abu ne da ɗan adam yake gani na ban sha'awa na waɗannan dabbobi sannan ubangiji ya ce wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shaqil anfus suna daukar kayayyakin ku masu nauyi suna daukar muku kayayyakin ku masu nauyi zuwa garin da ba za ku kai gare shi ba sai da kyar da gumin goshi illa bi shaqqil anfus sai da kal da kyar da gumin goshi kuke kaiwa wannan garin to waɗannan dabbobi za ku dora musu kayayyakin nan masu nauyi har ku kai zuwa ga wannan gari ubangiji duk yayi muku wannan ne saboda tausaya muku da yake yi inna rabbakum la ra'ufur rahim lalle ubangijin ku mai tausayi ne ko mai jin kai haka nan ubangiji subhanahu wataala yake cewa Allahu allazi ja'ala lakum Allahu allazi ja'ala lakum al-an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون وبنجي شي أهل التامك دبوبي نجدا لتركبوا منها دم وسكهو ومنها تأكلون وسكمك لكتشي ولكم فيها منافع كنا دا أبابا أنفاني وتأبابا موليا da yawa tattare da su wali tablagu alaiha hajatan fi sudurikum dan kuma ku isa garin da kuke bukata a cikin zakatanku akan waɗannan dabbobi wa alaiha wa alal fulki tuhmalun kuma akan waɗannan dabbobi da kuma jiragen ruwa ake daukan ubangiji yake cewa awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا تشكرون وبنجي yake cewa awalam yarau yanzu ashe basu gani ba anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman basu gani cewa muka halitta musu dabbobin gida ba daga abinda hannayenmu suka aikata fahum laha malikuna su ba su mallakar waɗannan dabbobi ne wa zallalnaha lahum muka kuma hore musu waɗannan dabbobi faminha raqubuhum wa minha ya'kulun daga ciki suke da waɗanda suke hawa da kuma waɗanda suke ci walahum fiha manafi'u suna da ababan moriya da yawa a ciki tattare da waɗannan dabbobi wa masharibu da abinda za su sha na nono afala yashkurun yanzu ba sa gode wa Allah ba duk ubangiji subhanahu wata'ala a waɗannan ayoyi duka yana ambata wa ɗan adam irin ni'imomi da yakinsa tattare da dabbobi waɗanda suke tare da shi ya ci ya sha a jikinsu ya hau ya ɗora kaya ya yi tafiya mai nisa da su to wannan kaɗan daga cikin dabba wato amfanin nukan da wato dabbobi na gida suke da shi tattare da ɗan adam saboda haka dole ɗan adam ya ƙwallara ya ƙwallafa sha'awarsa tare da waɗannan dabbobi saboda abin da ya sani na amfaninsu a wajensa mafi tsadar waɗannan dabbobi mafi tsadarsu shi su ne raƙuma su suka fi tsada su suka fi daraja shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yake cewa ali ibn abi talib fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am na rantsi da Allah Allah ya shirye mutum ɗaya a hannunka yafi maka alkhairi sama da jajayen raƙuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci raquma saboda su ne mafi tsadar dukiya da mutane suke tutiya da shi da su wato mallakar irin mallakar irin waɗannan dukiya ko wannan nau'i na dukiya na dabbobi da renan su da kiwon su su ma kamar sauran dukiya ne da Allah subhanahu wataala ya ambata a baya az-zahab wal fidda wato zinariya da azurfa mutum zai iya mallakar waɗannan dabbobi ba don komai ba sai don ya yi alfahari ya nuna shi ya isa shi ya kai ya ringa wato nuna isa da ƙasaita da alfahari da su a gaban mutane wataƙila ma kuma ya gaza wajen fitar da haƙƙinsu ya kasa fitar da haƙƙin Allah da yake cikinsu na zakka to wannan babu shakka abin a zarge shi ne matuƙar zargi wanda zai tara wato dabbobi ya mallaki dabbobi ba don wani abu sai don ya nuna wa mutane irin yawan dabbobi da ya mallaka raƙuma da shanu da ƙananan dabbobi da yake da su wataƙila kuma baya fitar da haƙƙin Allah ma daga cikin waɗannan dabbobi idan ta zanto wannan ita ce manufar da ta sa ya mallaki waɗannan dabbobi babu shakka wannan abin suka ne abin suka ne cikin lamarinsa tana yiwuwa kuma mutum ya mallaki waɗannan dabbobi don ya amfana da irin amfanin ninsu da Allah subhanahu wata'ala ya ambata a ayoyin da suka gabata da sauran amfani da ɗan adam yake yi na moriya da waɗannan dabbobi mutum ya mallaka domin ya samu wannan amfani tare da kuma bayar da haƙƙin da yake cikinsu na zakka da taimaka ma waɗanda suke buƙatar taimako to babu shakka wannan al'amari ne na ayaba al'amari ne na na ayaba wa mutum idan yayi haka ba abin a soke shi ba domin me domin zai amfana da su waɗannan dabbobi kuma zai amfanar da wasu da wannan dabbobi saboda haka su kansu mallakar waɗannan dabbobi da sha'awar waɗannan dabbobi ba kowane ba kowace irin mallaka bace kuma ko kuma kowace irin sha'awa take abin zargi idan mutum ya mallake su ne domin ya nuna alfahari da yawan su kawai ba dan amfanin da ke tattare da su ba ko amfanar wanda zai yi da su ga mutane sai dan ya nuna alfahari kawai cewa ya tara kaza ya tara kaza ko kuma ya ma tauye haƙƙin Allah da yake cikin su to babu shakka wannan abin suka ne abin suka ne abin zargi ne matuƙar zargi wanda kuma zai mallake su domin ya amfana da abin da suke tattare da shi na abinci nama da nono da kuma gashin jikinsu ya amfana da fatinsu ya amfana da su wajen mura kaya ko wajen hawa babu shakka wannan babu laifi a cikin yin haka zai ma samu lada akan abin da zai yi da alkhairi da waɗannan dabbobi sannan walhar Allah ya ce da amfanin gona amfanin gona ita ce su ne gonaki da ake nomawa ake yin shuka a cikinsu ko ake dasa itatuwa a cikinsu don a samu abinci abincin da mutane za su ci da abincin da dabbobi za su ci to su ma wato gonakin su ma kamar sauran dukiyoyi ne da aka ambata a baya su ma kamar azhab wal fidda zinari da azurfa da alkhairul musawwama ko da kiwatattun dawakai ko kuma dabbobin gida da aka ambata su kansu su ma idan mutum zai tara wato gonaki ba don komai ba sai don ya alfahari da yawansu cewa yana da gonaki gona hekta kaza yana da gona hekta kaza wanda shi ne kawai manufarsa ta ya mallaki waɗannan gonaki wataƙila ma in yana noma su ya hana haƙƙin allah da yake cikin abin da yake nomawa to babu shakka wanda zai yi haka ya zama abin zargi abin suka ba abin ayaba masa ba idan kuma mutum zai mallaki gonakin ne domin ya samu abin da zai katange kansa daga roƙo ya samu abin da zai ci ya ciyar ya taimaka ma mabukata ya bayar fi sabilillahi to babu shakka wannan abin yabawa ne mutumin da zai yi haka abin ayaba masa ne kuma shari'a tana buƙatar irin wannan ana buƙatar ya zanto akwai waɗanda suka himmatu da sha'anin noma da sha'anin gonaki domin a samar da abin da ɗan adam zai ci da abin da dabbobi za su ci a yi sadaka daga cikin abin da aka samu wannan ba zai zama abin suka ba saɓanin wanda zai yi wato yawaita sayan gonaki ba don ya amfana ko ya amfanar ba sai don ya yi alfahari da yawan gonakinsa da faɗin gonarsa babu shakka wannan abin suka ne ibn al-qayyim alayhi rahmatullah a cikin littafin sa bada'iul fawaid yayi bayanin hikimar da sa ubangiji subhanahu wataala ya jera waɗannan abubuwa da dan adam yake sha'awa irin wannan jerawa kamar yadda yazo cikin wannan aya ibn al-qayyim yake cewa wa amma ayatu ali imran ayar da take cikin ali imran ita ce wannan فإنها لما كانت في سياق الإخبار بما زين للناس من الشهوات kasancewar ayar ta zo ne don ta bada labarin irin abin da aka kawata wa mutane na sha'awace sha'awace allati atharuha ala ma inda Allah abubuwan da suke sha'awa da suka fifita sha'awar waɗannan abubuwa akan abin da yake gurin Allah subhanahu wataala na sakamakon sa wastaghnaw biha suka nuna wadatuwarsu da waɗannan abubuwa qaddama ma ta'alluqu ash-shahwati bihi aqwa sai Allah ya fara da abinda sha'awarsa tafi ƙarfi wato sha'awarsa a cikin zukata tafi ƙarfi wan nafsu ilayhi ashaddu su'ran kuma mutane suka fi haukacewa akan su sune mata Allah ya fara da mata saboda sha'awar dan adam ga ɗaya mace yafi tsanani kuma mutane sun fi fitinuwa da wannan sai ubangiji ya fara da wannan so ne ya ce wa huwan nisa allati fitnatuhunna a'zamu fitanid dunya wanda fitinar da take tattare da su ta fi kowace fitina ta duniya girma wanda shi yasa zaka ga duk sanda a makiya musulunci da musulmi suka so su lalata al'umma to sukan shigo ta kofar mata ne wato sukan biyo ta bangaren mata ta yadda za a wato ja su a nuna musu wani abu na wayewar duniya wayewa ta banza wanda za su iya zama fitina su zama tarko na lalacewar al'umma malam yace wa hiya alquyud allati halat bayna alibadi wa bayna sayrihim ila Allah wannan fitina ta mata tace fitinar da take zama shamaki tsakanin tafiyar da bayi suke yi zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda a rayuwar mu ta duniya a tafi muke ba a tsaye muke guri guda ba da zarar an haifi mutum ya zo duniya to kuma ya fara wannan tattaki kenan ya fara wannan tafiya har zuwa ranar da zai gansa cikin kabari to ya je ya sadu da ubangijinsa kenan sauraka waɗanda suke ƙoƙarin su gasha maki tsakanin bawa da tafiyar da yake zuwa ga Allah suna irin waɗannan fitintinu Allah ya fara da mafi ƙarfin fitinar kuma mafi haɗarinta ita ce fitinar mata ثم ذكر البنين المتولدين منهم المتولدين منهم sannan sai Allah subhanahu wataala ya ambaci ƴaƴa maza waɗanda su mutane suke haifa da kansu malam yace fal insanu yashtahi al mar'ata lidazzati wal walad dan adam yana son ya aure mace wato dan ji dadin zama da ita kuma yana son ya ga ya samu da wakilahuma maqsudun lahu li dhatihi da samun matar aure da samun ɗa wani makasudi ne na ɗan adam lizatihi kuma ga wannan makasudin wannan abin shi yake nufi yayin da ya nemi aure yayin da ya nemi ya nemi samun haihuwa sannan summa zakara shahwatal amwal sannan Allah ya ambaci sha'awar dukiya sha'awar da take tattare da ta dukiya li'annaha tuqsadu li ghayriha domin ita dukiya ana neman ta ne domin biyan wasu bukatu wato ita dukiya ana neman ta lali zatiha ba wai dan isa karan kanta dukiyar ba sai dan a biya wasu bukatu ta hanyar ita wannan dukiyar ba kamar daya ba kamar mata da ake neman ta lizatiha ba ko kuma da lizatihi wato ita dukiya ana neman ta ne li ghairiha saboda biyan wasu bukatu na daban malam yace fa shahwatuha shahwatul wasa'il sanda ake wa dukiya so ne na wasila wato ana son abin ne a matsayinsa na tsani ana son dukiyar ne a matsayinta na tsani na kadarkon da za a kai ga cimma wata bukata wa qaddama ashrafa anwa'iha sai Allah ya kaddamar ya fara da mafi darajar dukiya sune az-zahab sana al-fidda kamar yadda muka yi bayani a baya saboda su waɗannan dukiyoyi dukiya ce a karan kanta ba wani abu ne ya mai da ita ta zama dukiya ba a karan kanta take a dukiya kuma da a kowane lokaci a kowane zamani a cikin kowace irin al'umma zahab wal fidda dukiya ne babu inda zaka je a ce ba su da daraja ce darajar su ba babu ita duk kasar da ka shiga az-zahab wal fidda dukiya ce sabanin wata dukiyar da ba wannan ba sai aka gabatar da az-zahab wal fidda domin su ne mafi darajar dukiya sannan Allah subhanahu wata'ala ya ambaci sha'awar da take tare da dabbobi wato sha'awar dabbobi da take tare da dan adam allazi la yu'asharu 'ishratan nisa'i wal aulad yadda ake wato waɗanda ba a yi musu mu'amala irin mu'amalar da ake yi wa mata ko ƴaƴa wato duk yadda zaka mu'amalanci dabba ba za ta kai mu'amalar da zaka yi wa matarka ko ƴaƴanka ba matukar dai mutum yana bisa fitrarsa salima wato halittar salafiyayya da Allah ya masa ba zai fifita dabbasa akan matarsa ba ba zai fifita dabbasa akan ɗansa ba wannan sai wanda halittarsa ta gurɓace tunaninsu ya lalace shine zaka ga ya fifita karansa akan matarsa ya fifita karansa akan ɗansa ya fifita karansa akan iyayensa ma zai iya watsi da iyayensu iyayensa ya kai su can gidan tsofaffi yana kai musu fure duk shekara amma kuma yana tare da karansa tare suke kwana tare suke shan madara tare suke yawo ko ina da ina in ma ya zo mutuwa ya rubuta will ya rubuta wasiya ya ce gashi duk abin da ya tara na dan wato karan nan nashi ne to kaga wannan mutanen da wato kwakwalwarsu ta riga ta lalace fitrar ta gurɓace ta gurɓace ta lalace sun zama wasu abubuwa ba mutane ba su ne za su yi wannan amma mutum wanda yake cikin fitararsa to babu yadda za a yi sha'awar dabba ta fifici sha'awar da yake wa matarsa ko ɗansa ko kuma iyayensa to sai ubangiji subhanahu wata'ala ya jinkirta ambatan dabbobi saboda su sha'awar da ake musu bata kai sha'awar da ake wa da ake wa wato mata mutum yake wa matarsa ba ko ƴaƴansa da da kuma az-zahab wal fidda ko dukiyarsa wa qaddama ashrafa hadha an-naw'i Allah ya gabatar da mafi tsadar wato mafi darajar wannan nau'i na na dabbobi sune al-khayl sune dawakai domin dawakai fa innaha husunul qaumi sune ganuwoyin larabawa a wancan lokaci da su suke amfani wajen bawa kansu kariya daga mahara yayin da za su kawo musu hari wa ma'aqiluhum nan ne matattararsu maɓuyarsu wa izzuhum wa sharafuhum waɗannan dawakai su ne izzarsu su ne sharafinsu su ne darajarsu Allah ya gabatar da dawakai akan al'an'am faqaddamaha ala al'an'am allati hiya al-ibl wal baqar wal ghanam aka fara gabatar da dawakai sannan aka ambaci dabbobin gida waɗanda su ne al'ibil wato dabbobin ni'ima su ne waɗanda su ne raƙuma da shanu da kuma ƙananan dabbobi awakai da tumakai sannan ubangiji ya faɗe su ya faɗi waɗannan al'an'am wa qaddamaha 'ala al-harf Allah ya fara gabatar da dabbobin ni'ima akan gonaki aka fara ambatar wato dabbobi na kiwo waɗanda ake ci a sha a ci naman su a sha nonan su a yi amfani da gashinsu wajen yin sutura Allah ya fara gabatar da su li'annal jamala biha wal intifa'a azhar wa akthar min al harf saboda adan da ake yi da dabbobi da kuma amfanuwar da ake yi da wannan dabbobi yafi yawa kuma yafi bayyana a zahiri yafi bayyana fa innahu yuntafa'u biha ركوبا وأكلا وشربا ولباسا وأمتعة وأسلحة ودواء وقنية دبوبي أنا أمفاني دسو وأنا دبوبي لأك أنبتا أنا أمفاني دسو وجن أبن هوا أنا أمفاني دسو وجن أبنشي أنا أمفاني دسو وجن أبنشا أنا أمفاني دسو وجن أبن تفافي سترة أنا أمفاني دسو وجن kayayyakin da ake amfani da su na gida kamar abin shimfiɗa ana amfani da su wajen makamai ana amfani da su wajen magunguna sannan ana amfani da su wajen ajiya ajiye su a matsayin dukiya wacce za a buƙace ta nan gaba ila ghairi zalika min wujuhil intifa'i da abubuwan amfani da dama da ake yi da da dukiya da dabin da dabbobi ce wala kun fiha manafi ce kuna da ababan amfani ababan morewa da yawa da kuke da su da ta hanyar dukiya ta hanyar wato dabbobi sannan malam yace fasahibu ha a'azzu min sahibil harfi wa ashrafu wanda yake da arzikin dabbobi ya fi samun daraja da izza sama da wanda yake da arzikin amfanin gona wanda yake da yawan dabbobi da arzikin yawan dabbobi ya fi wanda yake da arzikin amfanin gona wahalar da mai da manomi yake sha makiyayi baya shanta saboda haka ubangiji ya fara ambatar su dabbobi sannan kuma ya ambaci sannan kuma ya ambaci alharf wato amfanin gona hakanan a cikin uddatu sabirin ko kuma uddatu sabirin wannan shine sunan da yafi akan idatu sabirin ga wanda ya dubi kalmomin zakhiratul shakirin abin uddatu udda udda shine abinda aka tanadar shine aka tanadarwa domin a littafin yana magana ne akan masu hakuri da kuma masu godiya abinda aka tanadarwa masu hakuri da kuma abinda aka tanadarwa masu godiya ake wato kamar yana yana muwazana ne tsakanin su da masu hakuri da masu godiya waɗanne ne suka fi sakamako ko dada ko matsayi a gurin ubangiji subhanahu wataala saboda ka udda da zakhira sun fi tafiya daidai akan ida da wasu ke fada ko da tahqiqin da aka yi sabo su kansu masu tahqiqin sun fi karkata zuwa ga uddatu sabirin akan idatu sabirin da wasu ke fada ta shi kansa bakar abu zaid wanda yayi rubutu akan muallafat ibn al-qayyim ya fi rinjayar da wannan kuma wannan shine abinda da dama daga cikin malamanmu muka ji suna kiran sunan littafin da shi uddatu sabirin kuma ya fi daidai da udda ta zama tuqabilu zakhira duk ana nufin wannan abin da aka tare da aka ajiye wannan abin da aka aka ajiye ga, ga masu haƙuri to a cikin wannan littafin nashi uddatu sabirin yana cewa أخبر سبحانه أن هذا الذي زين به الدنيا من ملاذها وشهواتها الله يا بار labarin cewa wannan abubuwan da ya ambata a cikin wannan aya shine abinda Allah subhanahu wataala ya kawata ya kawata na duniya na jin dadin ta da sha'awace sha'awacinta wama huwa ghayatu amani tullabiha wa mu'thiriha wa mu'thiriha 'ala al-akhirah kuma shine iyakar matukar abinda masu neman duniya suke neman su samu waɗanda suke fifita duniya a kan lahirarsu ƙololuwar abinda suke so su samu ba su wuce waɗannan abubuwa da aka ambata ba dukkan wani abu da za su samu to ta hanyar waɗannan abubuwa suke samun shi ko da wasu abubuwa sun bayyana na morewa da jin daɗi na duniya wanda a lokacin da aya take sauka babu su a ce misali a ce mutum ya mallaki jirgin sama misali a wancan lokacin babu maganar jirgin sama lai ai maganar mallakarsa to amma shi kansa jirgin sama za a mallake shi ne ta hanyar dukiya sune alqanatirul muqantara da Allah ya faɗa saboda ka in babu dukiyar in babu alqanatirul muqantara kana iya mallakar jirgin jirgin sama ko ko wani abu irin wannan zaka iya mallakar sa saboda ka sune asali sune tushe duk wani abin da ka samu ce mutum yana da wato dukiya mai yawa ya mallaki jirgin sama ya mallaki kaza ya mallaki kaza duk dai ta hanyar waɗannan nau'ukan abubuwan sha'awar da Allah ya ambata ne a cikin wannan aya shi yasa malam yace wa huwa ghayatu amani tullabiha ay tullabid dunya gayar abinda masu neman duniya suke burin su samu wa mu'thiriha 'ala al-akhirah masu fifita duniya akan lahira wa huwa sab'atu ashiya sune abubuwan nan guda bakwai النساء اللاتي هن أعظم زينتها وشهواتها da mata waɗanda su ne mafi girman ado na duniya da kuma sha'awa-sha'awanta wa azamuha fitna kuma su suka fi girman fitina wal banin da kuma 'ya'ya maza allazina bihim kamalur rajuli wanda da su ne namiji yake samun cika wa faqruhu wa karamuhu wa izzuhu da 'ya'ya maza ne yake alfahari yake samun ɗaukaka da izza sannan wal zahabu wal fiddatu ladaini huma wal zahaba wal fiddatu ladaini huma maddatu shahawat ala ikhtilafi ajnasiha wa anwa'iha da kuma zinari da azurfa waɗanda su ne sinadarin waɗannan abubuwan da ake sha'awa bisa ala ikhtilafi ajnasiha duk da sabanin jinsin su da nau'in su sannan al khailul musawwama kiwatattun dawakai allati hiya izzu ashabiha wa fakhruhum wa husunuhum wadanda ita ce izzar madanda suke mamallakansu da kuma alfaharinsu da ganuwarsu ko ganuwoyinsu wa alatu qahrihim bi a'da'ihim kuma ita ce hanyar da suke fin karfin makiyansu wato ta hanyar mallakar dawakai fi talabihim wa hazib wa hazmihim ta hanyar da za su kai ma abokan gabar su hari ko kuma lokacin da suke kokarin waharabihim ko kuma lokacin da suke kokarin gujewa abokan gabar su wal an'amu allati minha raqubuhum wa ta'amuhum wa libasuhum wa athasuhum wa amti'atuhum Allah ya ambaci kuma dabbobi waɗanda su ne daga su ne suke samun ababen hawa da abinci da abin sutura da kuma kayan da za su yi ado da shi ko kayan da za su gyara wato makwancinsu da shi ko kuma kayan da za su yi rumfuna da su wa gairu zalika min masalihim da sauran ayyukan abubuwan maslaharsu sannan wal harth Allah ya ambaci amfanin gona allazi huwa maddatu qutihim wanda da shine suke samun abinci wa quti an'amihim wa dawabi wa dawabihim kuma shine abinda suke samun abincin dabbobinsu wa fakihatuhum wa adwiyatuhum wa gairu zalika kuma daga kayan shuke-shuke ne suke samun wato abubuwan marmari kayan marmari da kuma abubuwan da suke yin amfani da shi wajen magunguna malam ya ce waɗannan abubuwa guda bakwai su ne abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya ƙawata wa mutane sansu wa kadhalika ghayruha Allah ya kawata masa sansu da wasu abubuwa na duniya saboda wata hikima wacce take gagaruma daga cikin hikimomin da sa Allah subhanahu wataala ya sanya wa dan adam sha'awar waɗannan abubuwa akwai imaratul kauni akwai bina'u hadhal kauni wa imaratuhu dan a gina wannan duniya a raya wannan duniya domin idan da Allah subhanahu wataala bai sa wa dan adam san waɗannan abubuwa ba to zai yi watsi da su ne kuma za su lalace don haka duniyar ba za ta dore ba sai Allah subhanahu wataala bai sanya mana san dukiya ba bai sanya mana san dabbobi ba bai sanya mana san gonaki ba da sauran abubuwan da aka ambata to dan adam ba zai tsaya ya kula da su ba idan kuma ba zai ba su kulawa ba to za su zo su lalace daga nan shikenan duniyar ta rubuje saboda ka Allah ya kinsa wa dan adam san wannan abubuwa domin kulawa da su zai sa a kula da raya ita duniyar kanta sannan kuma daga cikin hikimar sanya wa ɗan adam san waɗannan abubuwa akwai al'ibtila shi ne jarraba da ubangiji subhanahu wa ta'ala na ja'alla ma alal arzi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala linabluwahum ayyukum ahsanu amala cina mun sanya abin da yake kan wato wannan duniya na kawa mun sanya shi ba don kuma don mu jarrabe su wane ne daga cikinsu ya fi kyautata aikinsa sauraka akwai ma jarraba da ubangiji subhanahu wata'ala yake so yayi ta hanyar sanya wa mutane sha'awar waɗannan abubuwa don ya ga cewa wane ne zai shagalta ya bayar da lokacinsa duka wajen ririta waɗannan abubuwa da alkinta su da kula da su har ya manta ibadar bautar ubangiji da yi masa da'a wanda a dalilin ta ne Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya manta da wannan Allah ya sanya san wannan abubuwa a cikin zukata dan ya bayyana wanda zai shagala da waɗannan abubuwa ya ba su duka lokacinsa ya manta da tuna lahira da abin da yake gabansa na bautar Allah a kuma san wanda a bayyana wanda yake zai ɗauki abin kowanne ya aje shi a mahallinsa kowanne ya saisaita shi yadda ya dace ya yi amfani da abin da Allah ya ba shi na jin daɗin duniya ba tare da ya manta kasansa na lahira ba wabta fi ma a taka Allahu darar akira wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wala tabghi al-fasada fil ard innahu inna Allaha la yuhibbul mufsidin Allah subhanahu wata'ala ce wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah ka nemi lahira daga cikin abin da Allah ya baka ka nemi lahira daga cikin abin da Allah ya baka ka ciyar fi sabilillahi ka tufatar fi sabilillahi ka taimakawa mabukata ka gina addinin Allah wala tansa nasibaka min ad-dunya kada kuma ka manta rabanka na duniya wato ka nemi lahira kada kuma ka manta rabanka na duniya ci da sha da jin dadi da waɗannan abubuwa da Allah ya hore maka wa ahsin kama ahsana Allah ilai kada ka manta cewa Allah ne ya kyautata maka yayi maka wannan tagomashi ba dan kafi kowa a gurin sa ba dan haka kai ma ka kyautata ma wasu kamar yanda ya kyautata maka wa ahsin kama ahsana Allah ilai wala tabghi al-fasada fil ard kada kai amfani da dukiyarka dan ka yada barna a bayan ƙasa dan ka daure wa barna gindi ta ci gaba da yaduwa a bayan ƙasa don ka haifar da wani abu na fasadi da dukiyar da Allah ya baka a bayan ƙasa Allah subhanahu wata'ala baya son mabarnata to kaga wannan ibtila'i kenan da ubangiji subhanahu wata'ala yake nufi da dan adam yayin da kin sa masa shan san waɗannan abubuwa a cikin zuciyarsa al-allamatu sa'di alaihi rahmatullah a cikin littafinsa tafsirul karimur rahman yana cewa wa khussa hadhihi al-umur al-madhkura wadannan abubuwa an ambace su an kebance su da ambato li'annaha a'zamu shahawati ad-dunya wa ghayruha tab'un laha sune mafi girman abubuwan sha'awa da duniya sauran abubuwa duka suna biye suna bin bayan wadannan ne qala ta'ala Allah ce inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha lalle mu mun sanya abin da yake kasa abin da yake roran kasa ado قوى قيت قسا فلما زينت لهم هذه المذكورات بما فيها من دواعي المثيرات يعني عند الله سبحانه وتعالى يقوى تاوى متاني ودنن أبوبوا أتكن زكاة تنسو تارد أبوبوا أن تسكى قنسا نجن هنكلي تعلقت بها نفوسهم سيذنتو زكاة متاني sun ta'allaka da waɗannan abubuwa wa malat ilaiha qulubuhum zukatansu sun karkata zuwa ga waɗannan abubuwa wan qasamu bihasabil waqi'i ila qismayn don haka mutane sai suka kasu gida biyu qismun ja'aluha hiya al-maqsud kashi na farko cikin mutane sai suka mai da waɗannan abubuwa na sha'awa-sha'awe su ne makasudinsu shi ne ƙarshen tunaninsu ita ce kuma manufarsu fasarat afkaruhum wa qawatiruhum wa a'maluhum adh-dhahiratu wal batinatu laha sai zan gaba daya sun tattara tunaninsu sun tattara kokarinsu da himmarsu da duk wani abu nasu ayyukansu na zahiri da na baɗi duka sun tattara sun jingina su ga waɗannan abubuwa sauraka tunaninsu gaba ɗaya ba su yin shi sai akan neman waɗannan abubuwa ta yaya za su mallake su ta yaya za su tara su fashagalathum amma khuliqu liajlihi saboda haka sai wato waɗannan abubuwa na sha'awace sha'awace sai suka shagaltar da su suka manta abinda Allah ya halicce su saboda shi wa sahibuha suhbatal albaha'im as-sa'ima suka zama tare da waɗannan abubuwa da sha'awar da suke yi da waɗannan abubuwa kamar dabbobi waɗanda suke sakakku waɗanda ba su da wani mai kiwonsu don haka kawai abin da suka sa gaba shi ne neman abin da za su ci don haka ya inda ya dace da inda bai dace ba duk za su shiga sai ma sai suka zama kamar dabbobi duk inda suke ga cewa suka hango ƙyale-ƙyale na waɗannan abubuwa to za su nufi wannan guri ko ya dace ko bai dace ba ya dace su kai kansu gurin ko bai dace ba buƙatar su dai ya za su samu wannan abu yatamatta'una bi ladzatiha wa yatanawaluna shahawatiha suna morewa da holewa da jin daɗi da waɗannan abubuwan sha'awa ɗin da suke gaban su wala yubaluna ala ayyi wajhin hasaluha babu abin da ya dame su ta kowace irin hanya za su samu waɗannan abubuwa za su yi su samu wala fima anfaquha wa sarafuha ba ruwansu ina ta ina za su kashe wannan dukiya ko waɗannan abubuwa da Allah ya ba su inda ya dace ne ko inda bai dace ba wannan baya gaban su fa haula ikanat zadan lahum ila dari shaqa'i wal ana'i wal azab to waɗannan waɗannan abubuwan sha'awace sha'awace za su zamo musu wato guziri ne zuwa ina zuwa gidan iyacewa da azaba da wahalhalu kaso na biyu kuma cikin mutane araful maqsuda minha sun san maqsudin wannan dukiya ko waɗannan abubuwa da Allah ya kawata musu san su a zuciya sun san dan me ubangiji ya sa musu san waɗannan abubuwa a zuciya wa anna Allah ja'alaha ibtila'an wa imtihanan li ibadihi sun san cewa ubangiji subhanahu wataala ya yi halicci waɗannan abubuwa ne don su zama jarraba ga bayansa liya'lama man yuqdimu man yuqaddimu ta'atahu wa mardatihi ala ladzati wa shahawatihi sun san ubangiji ya sanya musu san waɗannan abubuwa don ya bayyana wane ne zai gabatar da biyayya ga Allah da neman yardarsa akan jin daɗi da holewa da sha'awa فجعلوها وسيلة لهم وطريقا يتزودون منها لآخرتهم saboda sai suka riki dukiya wata hanya ce da za su samu gidan lahira da ita za su yi guzurinta domin samun gidan lahira wa yatamatta'una bima yatamatta'una bihi ala wajhi listi'anati bihi ala mardati daga suna jin dadi suna amfanuwa da wannan dukiya ta yadda za su samu yardar Allah yadda za su samu ƙarfi su bauta wa Allah yadda za su samu nishaɗin bautar Allah ba wai yadda za su samu wato ƙarfin da za su saba wa Allah da shi ba qas sahibuha bi abdani suna tare da waɗannan abubuwa da Allah ya ambata duka da gangar jikinsu wa faraquha bi qulubihim amma sun rabu da ita da zukatansu wato iyakarta hannayensu amma ba ta kai zuciya ba wa alimu annaha kama qala ta'ala suka sani cewa wannan dukiya da Allah ya basu kamar yanda Allah yake mata zalika mata'ul hayati wannan wato moriya ce ta duniya kawai wato moriyar duniya ce kawai wannan dukiya ba ta wuce iyanan faja'aluha ma'baran ila daril akhirah dan haka sai suka mai da dukiyar nan ta zamo wata wato maketara ce wata gada ce da za su hauta domin isa ga samun sakamakon lahira wa matjaran yarjuna biha alfawaid alfakhira suka maida wannan dukiya kamar wajen kasuwanci ne da zasu wace zasu ci riban lahira ba riba ta nan duniya ba fa haula isarat lahum zadan ila rabbihim to waɗannan dukiyar da Allah ya basu da dukkan waɗannan abubuwa na na sha'awace sha'awace da Allah ya mallaka musu sai suka zama musu guzuri na samun wato na samun sakamakon ubangijinsu wannan aya za mu ga cewa ta kunshi abin da zai wato kwantarwa da mabukata wato da talakawa talakawa marasa shi abin da zai kwantar musu da hankali waɗanda ba su da iko ma akan mallakar waɗannan abubuwan sha'awace sha'awace sabanin waɗanda Allah subhanahu wataala ya hore musu samun waɗannan abubuwa cikin sauki sannan kuma akwai gargadi ga waɗanda suke ruduwa da waɗannan abubuwan sha'awace-sha'awace sannan kuma ake nuna wa mutane masu hankali kan cewa kasu mayar da waɗannan abubuwan sha'awace-sha'awace ne gaya su a rayuwar duniya Allah ce zalika mata'ul hayatid duniya wannan dan jin daɗi ne na duniya wata moriya ce ta duniya lokaci yayi dole mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh